نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وتبريكاته فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sabilu mulakat na unguwa ta nan amfanin garin da magan domin ci gaba da tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan rana ta talata wanda yau sha hudu da wata na ramadan ko darasinmu na sha uku kenan da rashin tafsiri na alƙur'an sha hudu da wata na ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda muna cikin ƙarshen suratun mudassir wanda ina yi suratun mudassir mun mata darasi guda uku wannan shine cikon na ƙarshe بإذن الله تبارك وتعالى to a cikin wannan surar dai a taƙaice a gurguje surar ta fara bayani da babu manzalar saman annabci manzanci da umarta shi da yayi wa'azi da faɗakarwa da kuma wasu da dubbuka da aka ɗora shi akan haka da bayani akan tashin alƙiyama da kuma halina ɗaya daga cikin kafirai shi ne wani biyu muhira da azabar da aka tanada mishi da kuma bayani akan wutar jahannama da masu gajinta da makamantan haka sannan kuma dogaran tsohon da Allah ɗauki sarki ya a kan cewa lalle wuta ya ce daga cikin manyan bala'o'i masu girma sai kuma bayanin da aka yi ɗan aljanna nan sun shiga aljanna sun zauna za su dinga tambayar juna su juna wai kafirai na suke ɗan wuta ina suke sai a gudu musu su dinga tambayar su ne ya saba bin da sanya ku cikin wuta sai suka ba da amsa suka ce suka wata sauruka guda hudu wanda wannan sauruka guda hudu ne su ta su ne tushen shiga wata jana kishiyarsu su ne tushen shiga aljanna wanda ne bayani ne ya riga ya gabata a takaice kuma Allah wa'ake sarki ya bayyana cewa lalle wa'anda suke wannan saurukan guda hudu wanda ya kai har zuwa ga wata ceto ne ceto ba shi amfani su Allah ta yi kiran mu insha Allah za mu tashi da zan amma da mu ne san surati mu'minin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة شكرا جزاكم الله خيرا الله مأوكي تركي يدعو يكي بيان أكم مشركين إن أنا مسوازي لأن سكي بجريوا سكي كن توراي shine Allah ko ki sarki ce fa malahum hal tadhkirati mu'ridin me yasa ne su game da wa'azi da fadakarwa da ake musu mu'ridin suna bujirewa suna wohintar da wa'azin da ake suna bujirewa fa malahum me yasa ne su hal tadhkirati game da wa'azi da gargadi da nasiha da ake musu mu'ridin suna bujirewa sai ana karanta musu alqur'ani ana musu wa'azi ana musu nasiha sun kasance suna bijirewa ba su saurare bal mata su wani rauki da Allah kun taɓa rubu in kun ji manzo Allah sun yana magana to kun ta surutu kuna ta magana dan ka ku saurare shi amma da kuma an tafsiri mu'ridi sai ma Allah madaukakin sarki ya siffanta su a lokacin da suke guduwa wa'azi a lokacin da suke gujewa game da wa'azi kai ka ce me yake suna ra wannan jikki ne na dama ya ga zaki ya zo kama shi ya gudu haka ce gujewa ba sa san sauraron ma'aikata halin duk mutane mutanen banza za su yi gujewa wa'azi fassa ta sauraron wa'azi har ka sa ta a rage mana baki ka zo ka bata mana zaman mu muna da wani lahiya kai mana magana akan mutuwa muna da wani lahiya ka zo ka ce mana Allah ya ce mana Allah ya ce haba haka da Allah ya ce Allah ya ce shi da Allah ya ce sarki ya ce ka annahum humul mustanfa kai ka ce in ana musu wa'azi wanda suke gujewa kai ka ce humurun jakki ne na dawa mustanfara wanda suke mai guduwa ne firgici da tsoro in ta ga zaki ko ta ga mai mai wannan mai fayyar wanda yake farauta mamarci to kai ka ce humurun ne jami'i da na himar himar inda ake nufi na alhimar washi domin alhimar kana da da akwai alhimar al'ahad ana ce shi kuma alhimar al'insi jakkin gida jakki na gida ana ce shi alhimar al'ahad da alhimar al'insi da akwai kuma da alhimar alwashi jakki na dawa shi ne mai zane da inna aiki wani shi ne alhimar alwashi ba كأنهم حمر ألا أكسن في كيكا تنشي تكتين نجوى مستوفرة من فرشة الأول إن شاء ذلك فرت من قصورة أيام تسكي سورار وأبي يوم تسكي بجروا وتسكي قلوا وأبي كيكا تنشي دواني يوجد فرت من قصورة يوجد جنيا ذلك ليس وكما جنيا ذلك ما malaman tafsir ke cewa al-qaswara shine zaki ko kuma ana nemi mafarauci al-sayyar al-roman min sayyar amma asalin suna kalma ta al-qaswara ana nemi da shi ne da yake suna zaki ɗaya da cikin sunayen zaki to shi ne ake siffanta mushrikai da kafirai in ana musu wa'azi yadda suke gujin cewa da Allah ko cikin cikin wala ko cikin cikin wala yanda suke cewa kai ka ce ka annabi lokacin da suke cewa kai ka ce humurun jakki ne na dawa musan sura ne furika ne gudu farrat min qaswa lokacin da ta ga ya zo zai kama ta zai farauce ta sai ta gudu ko kuma farrat min qaswa lokacin da ta ga mafarauci ya zo zai hanne ta da kiyar da gudu to haka ko gudu sai wannan basna قالوا كثيرهم أساسي فالشيء لم تفعلون شيء أبلاد من قد كتوى الحمر الوحشية تتعايرة الفرس الأسد هربت كذا- كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا محمدا هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد ابن عباس كتوى جكسين دواء إن يابا ذاتي ينا قدوة to haka su ma wani mushrikan da sun gama za Allah suke guduwa don kai musu tafiya don kai musu wani kamar a shi wajen lana so mutum baya san wani ko a yau ba ba iya mushrikan da ko a yau ko mutum baya san wani baya san nasiha baya san qala Allah qala rasulu qala sahabatu hum ulul irfani ko a yau mutum baya so hukuncin su daya mutum baya so ya kai makwarar nisa da shirya in bai yasa da shi wa Allah ce wa malam an tafkira su mu'minin ka annam umrun mustanfara qalatin qaswara sai Allah ba shi sarki ce ban bari wannan ba mun mamaki bane ba ga abin da yake mamaki bai tuka yanda suke nisa da su ma ko kaga abun mamaki ko ga misalin su wanda yanda suke akan basasar da wa'azi ga misalin su sai Allah ba wuce zarki su zo bal bari wannan tunanin ga abin da ya yi mamaki يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من الشرع كل من بكيته سوى يكي أباش للتاي يدوه أنا يريد كل امرئ بل يريد كل امرئ منهم كون إيه بكيته سوى يكي أن يؤتى أباش صحفا للتبفل من الشرع وإذا أو إذا أثناء أجيري أباشي يزمتوا مرضو إيه بكيته duka annan na tasowa bakin ciki cewa manzon Allah ke ta ina ma a kullu aka ba Allah ga Allah ga san ku zama Allah amma sai kuma annabci Allah ne yake zaba wata fassara kuma da take bal yuri kullu man yuri an yasa ta amana shara suna kowanne ɗaya daga cikin su yana so a kawo mishi littafi a rubuce cewa daga gurin Allah a rubuce cewa wani ɗan wani annabi Muhammadu ne ya turo maka shi annabin Allah ne kai imani da shi fasara da kenan bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta sahfan min ashra ko wanda ya daga cikin su yana so a bashi da sahabbai wanda suke a rubuce a jere wanda zai zanto annabi da ko fasara ta haru fasara ta biyu bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta sahfan min ashra ko wanda ya daga cikin suna so a bashi da sarrafai a jere wanda suke bayani akan cewa annabi annabin Allah ne da sunan shi da komai wanda duka wanda fasarar da akwai shawarar su fassara ta fari wanda kowanne daga cikin suna so a bashi littafi da zama to annabi Allah mai kusa shi ya bayyana cewa haka a cikin surkul anam wa idza ja'akum ayatun qalu lan nu'mina laka hatta نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته علم رسول الله وإذا جاءتهم آية إذا وتم عجبا تقول تبين عليه قالوا نؤتى من مؤمن هو مؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي أنبابي للتوفي لأن نمشي كما يدعى ترى أن نباماني هكذا يتنسى sai Allah ya maida masa da ya ce Allahu a'lamu haythu yajru salata Allah shi ya fi sani shi ne mafi sani ina ya fi cancanta da ta annabci shi ya sa ya lafiya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi an da yake tabbatar da fassara ta fara fassara ta biyu da akwai shan da musulmi ko isra wanda suke cewa annabi ina ma ya hau sama ya zo musu da kaza ya zo musu da kaza daga cikin abin da suka ce ya zo musu ya zo musu da littafi an rubuta cewa shi annabin Allah ne da gaskata shi da sunayen sa shi shi ya kace in ka hau sama ma ba ma gaskata ka wani zuciya da wasiyata hatta tanbiya alaina kitaban naqra وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أبا بند أبا بند الكريمة أولنا آية أي مسلم هوكا تاكي هوكا يا مسلم يا هوكا to daga cikin ƙarshe suka ce ya hau sama in ya hau sama ma basta rasta tashi har sai ya sabko musu da littafi a rubuce sako da wurin Allah a rubuce da sunayen su cewa Allah yana umarta ku su yi imani da annabin Allah ga shi kaga sannan ta yi sannan kaga ababen da suka nema duk na hukari duk suna tserewa imani to daga shi ka ce an kawo musu littafi wanda yake umarta su su yi imani da wata wanda a da sunansu da kowai a ciki to kaga wani shi ne abin da ayatu kuri ban yi rubu kullum da imin kowanne ɗaya daga cikin su abin da yake nufi an nukuta a bashi sufufan wasu littafai wasu takardu wanda za a maida shi annabi ko kuma wasu lissafai wasu takardu wanda za zai zamto hujja ce a gare shi akan a nemi ya yi imani da annabi kaga wannan duka ƙarya ce ce ko da hakan ya yi ba su yin imani shi ne suka ce sarfafan muna shara wanda an riga an rubuta su a jere a rattabe a ba Allah ke shi da Allah ko ce sarki ya ce kalla bar wannan tunanin rajin wa tazuru kalla su bar wannan tunanin cutu da wannan hauka da shige na wannan tunanin la ya khafu al-akhirah abin da ya ɗauke su zuwa ga haka ba su tsoron ranar lahira ba su yi iman da ita ba barandana su yi tsoronta ba su yi iman da ita ba ba su tsoronta barandana su yi imani su yi aiki na gari na ƙwarai domin su samu amfani idan kalla tasirin su na mariko kalla haƙƙan tabbas la ya faru na ƙasar wannan mutanen tabbas ba su tsoron nan in muka ɗauki kuma tafsirin da aka معنى كلمة تكلم تقص شيء حرف الاستفتاء كلا فثورا راكم لا يخافون الآخرة وإنما باهقوا ربنا كفكر مثلا نما باهقوا إلا وأخذوا ربنا بطل قرآن لاهرة إن أكت باهقوا قرآن لاهرة معنيش بكيد إيماني in aka ce baka tsoron lahira ba na shi ba kai da imani da Allah domin na daga cikin rukunin imani imani da ranar lahira Allah ke maka kalla بل لا يخافون الآخرة بل أبن ذكي وأن حالوس وإن مشركا ذاتك وأن لا هي ذكك ذلك الله يبارك نعم الله
كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة نعم الله مؤكد تركيتي كلا كبر wannan tunanin ba ku bar wannan gasar da ke ciki na rashin tsoron lahira na rashin iman da tsoron lahira kenan in mun ta harafi ne na rashin kuma za mu iya rattaba sauran ma akan haka ko harafi ne na tahqiqi haqqan kalla tabbas إنه تذكرى ونم القرآن فأكره وكما حرفين لإستفتاء كلا فثورا لكم إنه تذكرى لن يونا القرآن فأكره وأهم يما دعوا معنى ذلك لو كلا ولا تنشهر شين كلا يا قوانا مشركا da kuke kin tsoron lahira ko kin iman da lahira ku bar wannan tunanin naku wannan alƙur'ani da aka sako muku wa'azi ne amfani a gare ku innahu tazkira lallai wa'azi ne tazkira faɗakarwa ne nasiha amfanin ku yake mutu abin da an kun za ku amfana a duniya da gare faman sha'a zakara wanda ya so ya bi wa'azin alƙur'ani ya bi faɗakarwa alƙur'ani ya amfana kenan ga nasiha ga gaskiya an bayyana wanda ya so ya bi gaskiya ya bi alƙur'ani ne faman sha'a zakara wa ma yadhkuruna illa an sha'a amma babu wanda zai iya wasuwa ya amfana da wa'azin alƙur'ani sai dan Allah ne dan kan mutum ya ce to tunda Allah ya ce faman sha'a in na ga dama zan wa'azu in na ga dama zan tuba in yi ta horewa in yi ta zuwa daga baya na tuba amma ka sani a nan gaba Allah ya rima ko tuba yana da cikin babban abin da ke kashewa bawa da saka shi yake rushewa bawa gaban shi yake rushewa bawa da yake suna an kalar na kwarai shi ne ta suni kwarai da cewa ba ne a kwarar da ba ne a mori wallahi in mori na yi wata ta masaka ta na sanya a nan gaba ba na yi wani gaba yana suna to wannan na da cikin alama ta kula alama ta kaɗewa mutum ka sani a nan gaba Allah ya yi ma ba kowace ba shi yasa Allah ma shi take ce wa man sha a zakara wanda ya so ya karkatu da alqur'ani ya dauki nasiha ta alqur'ani amma mu da sanda cewa an ba shi zaɓi kada ya ce in na ga dama na shi ne la wa ma yaquluna illa an sha Allah babu wanda zai yi asura alqur'ani ya dauki nasiha ta alqur'ani sai Allah ya so ya ga dama huwa ahlul taqwa وأهل المغفرة Allah madaukakin sarki huwa ahlul taqwa shine wanda ya cancanta a cikin shi wa ahlul maghfira kuma shine wanda ya cancanta ya gafarta wa wanda ya tsoro shi wannan ayat tana da ma'ana mai jan bawa da zuwa da zuwa huwa ahlul taqwa Allah madaukakin sarki shine ya cancanta a ji tsoron shi a ji tsoron shi a yi imani da shi a yi ayyuka nazari a yi mishi jiya wa ahlul maghfira kuma Allah shi ya cancanta duk wanda ya ji tsoron shi Allah madaukakin sarki kuma zai gafarta mishi kenan kai bawa kana da zaka ka yi wa Allah biyayya ka ji tsoron shi to shi kuma gafara ya tsara da maka wanda ayoyi abu abu da dama sun bayyana haka alar ma yana karanta da su فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا daga cikin fawaidi shi da duka akwai fa'idodi da dama na istighfari istighfari kuma yana daukar ma'anar su ba Allah ya ce ku ku nemi gafara ubangiji ku lalle innahu kana ghafara yana gafarta zunubi da kuma fa'idodi na yin istighfari har kuma wani yattaqillaha ya ta'ala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله.
عفوا عفوا فا- يا إخوة. فائدودي نا tsoron Allah Allah zai baka mamuta kuma ruwa Allah zai amsa ka ta inda baka tunani in tattaqullaha ya'lakum furqana ya ayyuha alladhina يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا
ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاته سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah madaukakin sarki ce ya kuma mai in kuka ji tsoron Allah Allah zai kankare muku zunubi idan ka ga huwa ahlul taqwa wa ahlul mafsud wani lokaci manzon Allah sai akan a hadisin da Anas bin Malik ya rawaito wanda Imam Tir- Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun mutu wannan hadisin Anas bin Malik yake cewa Annabi rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira sai manzon Allah ya ce ثم قال لما الله يأتي قال ربكم أبنجدكم ألا وأجل تلكنا تلكنا حديث يقول فيه ده حديث لما الله يأتي الله يأتي كوكما ده أهلا يقول الله عز وجل حديث يقول فيه ألا وأجل تلكنا يأتي أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل المثل إلها فأنا أهل أن أغفر له Allah ɗauki sarki ke ta Ubangiji Allah ɗauki sarki na ta ana ahalin ni na cancanta ma'abocin a ji ƙorona ne ga Allah a hadisi ko kuma. Fa mun ta kan duk wanda ya ji ƙorona walan ya da al-mati ilahan bai yi shirka da ni ba ya sanya wani abun bauta daban bayana yake bauta mun tare da wani abun bauta fa ana ahalin an aghfir lahu to ni na cancanci ni na cancanci in gafarta musu ko kuma ni ma'abocin gafara na gare ya zo a hadisi eh, wanda eh, shi ma kuma shi ne Allah ba shi kan shi ya kai dan adam inda zaka zo min da cikon kasa na zunubi da cikon kasa na zunubi amma ka haɗu da ni ba ka shirka da ni da akwai imani da akwai tsoron Allah sai dai ka yi dan yi ka to ni kuma da a sai suka zo kuma biya masu zan zo maka da cikonta na gafa Allah ya maka Allah ya kare wannan shi ne karshen suratul mudaththir insha Allah kai tsaye muna da shiga suratul suratul muzammil insha Allah da wannan sura suratul muzammil sura ce makkiya tana da ayoyi guda 20 wasu malamai suka ce dukkanin ta makkiya ce tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta wasu malamai suka ce la dukkanin ta makkiya ce sai aya ta ƙarshe wada tun daga inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna zuwa ƙarshen adna min thuluthay al zuwa ƙarshen aya wannan ita ce madaniya kenan tsakanin malamai in mun zo gurin zai bayyana a gare mu saboda a ayar da akwai manani da akwai wasu ababen da ba a shar'anta su sai a madina shi sama da suka fito madaniya ita wannan aya ba kuma wani suke da dukkan ninka makiya shi nan dai yani dan sabani da ne kuma mun riga mun bayyana abin da yayi karhin dalili a tarihance ya sabkowa sabko wannan surorin guda uku ko farkon surorin guda uku shine surar da aka fara yin wahayi ayoyin da aka fara tafka farkon surorin ikra wanda bayani ya riga ya gabata a farkon tafsiri na mujassir bayan shi kuma a farkon tafsiri na ikra bayan suratul ikra sai aka samu fatara ta wahayi sai ayoyi na farko da suwata mudassar ayoyi guda bakwai din nan su suka sauko bayan su kuma da jimawa ko babu jimawa sai suwata musamman wannan shi ne abin da ya yi ƙarfin da ne a ba amma kuma da akwai malamai da suke ganin cewa la suwata musamman ita ce farko wadda ta fara saukowa kafin mudassar amma kuma wanda ya yi ƙarfin da ne wannan kan zama kafin wala kuma da kuma da shi dan ta hatta ikra ba ita ce mawar sunani duka ne wanda da muka bayyana shi ne zai karin da nan wannan sura suratul muzammil mawdu'in da take magana akan shi akan annabar rahma da ibada da aka dora shi akan shi da mu'minan da suke bayan shi suke tare da shi wajen yin wannan ibada ta kiyama ne ta kiyama ne da kuma yanayin yadda za a dinga karatu alƙur'ani da wajikon da aka ba su ayyukan da aka ba mu zala su ba dan ya shirya kanshi a nan gaba da akwai jihadi za a tsora shi ya shirya kanshi ta ɓangaren ibada sannan kuma zo ta ɗan yi ishara a kan abin da ya shahi makiya addinin Allah su ne masu ƙaryatawa wannan sura a tafsirance ta fara da kiran manzo Allah ta kira da girmamawa da zai tsara ta siffanta shi da ya kai wannan annabi wanda ya zai ba tashi ka yi sallar dare domin ka shirya ma ɗaukar nauyin da za ka rama sai su shi ne kun daga yayi wani musamman har zuwa a wani da alayhi wa rasul qur'an da sallah zuwa shi sannan bayan haka yi wannan sura sai bayani akan cewa za a sako manzon da son qur'an ne da wani da amma da sako da ke farkon farkon sako a qur'an ne aka yi shi da cewa za a sako maka alqur'an wa'adi ne yau ka shirya ɗaukar kahin abu ya yi musa to ga ibada da za ka yi yanka shirya kanka ka tabbatar da kanka haba sai kuma sura ta ci gaba take ba mu manzala sama hakuri take da lashe manzala akan yin hakuri akan abin da mushrika suke mishi ya ya ya guje ya musu yayi hijira ya bar su sannan kuma hanzo ta yi bayani akan lalle azaba tana tabbata ne sai kuma ta ci gaba a surar take ƙara narkon azaba bayyana narkon azaba ga wanda ka karya sada manzaba ta sama da kuma yanayin azaba da wani a cikin wutar jahannama ranar tashi da kiyama sannan surar ta gaba take bayani akan matsayin su mushrikai Allah ya ce ya yi musu bayani ya koya musu sha'i a tani in ma ba sa ganewa aka ce an turo musu annabin rahama annabi Muhammad dan haka ta gaskata shi in suka tsallaka to abin da ya faru da Fir'auna sai gwara a gare su na azaba da kuma bayanin da yake haka sannan kuma da wannan sura ta yi da shahi wani hukuncin da farkon ayoyi suka wani ayoyin fari sun wajibta dole a dinga yin sallah ta kiyamar dai wajibi ce rabin dare ko kaso ɗaya daga cikin uku na dare ko kaso biyu daga cikin uku na dare wajibi ne akan mumure ne akan mumure to aya ta ƙarshe kuma ya ce to an san yau da gobe sai a hankali fakara umma da ya tsara ko karanta abin da ya tsara ku yi sanda wanda ta ya tsara salatun da ya masna masna ku yi rika abin bibi abin da ya tsara ka iya yin minti talatin minti goma minti awa ɗaya awa biyu awa uku ba zo da shirka shika eh dai wannan wajibin da aka fata hawaye da na ka wuce Allah ce baka na insha Allah kana wannan shi ne sura a tabbacin sai mu shiga kuma ita tafsiri na sura Allah mu
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناتعة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا shukran da za ku Allah khairan wannan sura Allah madauki sarki ya buɗe ta da kira zuwa ga manzon Allah sama da sifar shi ya ayyuhal muzammil ya kai wannan annabi wanda ya rubuta da farko barko al muzammil da al mudaththir a farkon tafsiri na suratul mudaththir ya kuma bayyana cewa ɗaya ne ma'anar ɗaya ne shine ya kai wannan annabi da kalan ni'a da barko wanda kissarsa da ya sa yana zama da bargo kasancewa wahayi yana hurkurkon zuwa manzalar sun ya kasance in ya ga mala'ika biyu na nasu za su firgici da wahala saboda ganin mala'ika ma ba wasa ba ne to wannan annabin Allah ya daga mutum wanda ba a yi ba to yana shiga cikin firgici da wahala har masu sarari sai ya lulluɓa to daga cikin lulluɓar da ya yi da akwai lullubar da aka kiraye ta da al-mujaddi wanda bayanin ya gabata wannan kuma al-muzammi asalin kalmar ta al-muzammi al-mutazammi da kuma asalin shi ma kalmar ta al-mujaddi al-mutajaddi amma ne aka shafe ta inna ya zanto al-mujaddi da al-muzammi kenan ya ayyuhal mujaddi ya kai wannan annabi wanda ya lulluba da mallubi yake kwance a barci yake kwance yana barci tashi ba lokacin barci bane ga aikin da rawa malamai na larabci suke cewa larabawa sun kasance in suna so su girmama mutum su darashta mutum ba sa kiran sunan shi sai su duba halin da yake ciki sai su ciro mashi sufa siffa ko suna daga cikin halin da yake ciki an duba halin da manzon da yake ciki ya lulluɓa ya kace ya kai wanda ya lulluɓa tashi ka kamar ka ga ɗalibanka ka ga ɗaya daga cikin yaranka yana zaune na wasa sai ka ce ya kai babban malami wanda kake wasa kar wasa ba lokacin wasa ba ta ce sallah kalli in ce wannan usulun yadda zai ji da daraja wani lokaci an ɗan samu cewa tsakanin Ali bin Abi Talib da Fatima to da manzala ta sai ya zo ya gidan sai ya karda abin da ya a kwance a kwance a kasa kasa ta taɓa shi sai ya manzala ta mai ce mishi ya abattura dan kai ne tunanin faɗa za a mishi dan dare ne shi aka ce ya kai baban kasa wanda kasa ta ne ta da fara shi a kuma wani lokaci manzala ta ba ya ga ɗaya daga cikin sahabbai ina je zai ba a yakin hadda sai ya ce mishi ya numan ya kai mai barci tashi sai ya mashi wannan sifa ce salo ne na girmamawa hatta iyalin ka matar ka in kana so ku jira ta ba za ka ce balarai ko larabgana ko lantana da makamanta ka suna yadda da galiba alhamdulillah ya zuba da ko sai ka ce ya ke mai kyau ya ke wadda ta iya abinci wannan kalmomin za ki ƙarya ko ina ce Allah ta rasa na wani lokaci manzo Allah sai ya ga Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr sunan shi ko ya ganshi da magi a hannun shi yace ya Abu Hurairah tun daga nan kuma ya yi baban magi tun daga nan kuma ya yi wannan salo ne mai kyau to shine aka yi amfani da shi a nan aka yi amfani da bazan kuma malamai suke cewa daga cikin amfani irin wannan kiran shi ne duk wani wanda yake kwance bayya sallah bayya salamun lalle to shi ma wannan ayar kuma tana magana kan shi tashi daga barci ga aiki nan ikiyamu na sai mu dawo kan ayar ya yi wannan musamman ya kai wannan annabi wanda ya rubuta da malalli yake kwance da ko kuma da farko kun kun laila illa fallah tashi ka yi sallar dare kurin daina قم بالصلاة في الليل تاشي كي صلى تدري قيام الليل كي تهجد كي نافلة إلا قليلا درن دك أتيتو كي سيوان أنجلي لك شندرا إلا أتدعى هكا تودري هكا صلى شدكش كما في يوش في أكبينا إلا قليلا سيوان أنجلي كأنك شندرا تودري هكا خيلا يوم yana mace sarki ya bayyana adadin adadin da miqdarin da za'a yi na sallar da Allah mace sarki ya ce nisfahu rabin dare ka raba dare gida biyu ka sallaci rabin shi kuma ka kai tunanin ka tashi raba dare gida biyu za ka raba shi tun daga sha la daga sallar isha'i ake ma raba dare sallar isha'i zuwa ke zuwa idan sallar isha'i mun halarta an yi sallar isha'i karfe takwas alfijir yana fitowa ƙarfe a bar shi ƙarfe hudu to wannan a wani su za ka raba rabin dare za ka wannan ma a tana wajibi ne a gaba za mu sai ayoyin da kuma aka share da zan so mu ta abu nisfa rabin dare a wani kusmi muqaddida ko kuma ka rage daga rabin dare kaɗan in ka rage daga in ka rage daga rabin dare kaɗan za ka sallaci kaso ɗaya daga cikin uku da kaso ɗaya daga cikin uku da dare ka raba dare gida uku ka so ɗaya za ka sallata in kai ƙasa da rabin dare wanda an hud alaihi ko kuma ka ƙara akan rabin dare in ka ƙara akan rabin dare za ka sallaci kaso biyu daga cikin uku da dare kenan nan kalmar wannan ayoyi da suka yi umarni da a yi kiyamar ne su ne za a yi kiyamar ne da cikin rabin dare ko ta sulhul lai kaso ɗaya daga cikin uku na dare ko kuma tasulul sayyid lai kaso biyu daga cikin uku na dare to wannan a lokacin qiyamul layl tana wajiba ce wala hadisi ya zo Aisha radiyallahu anha an tambaye ta ga ko ɗaya daga cikin sa ɗaya daga cikin tabi'in sa'ad bin Hisham bin Urwa يفهم يفهم يقول عبد الله بن عباس يفهم ليش أكان يرى خير من هذا الشيء عبد الله بن عباس يقول زنونا مكة وانده يا قوة سنة عند مزالة يكي سبب كان هيك تنبيش لي إن كان تنبيش إن كان تنبيش لي فلن ما تسرد يكي كجير قرم عائشة رضي الله عنها تأيها الله كان قوة سنة عند مزالة يكي سبب نعم da ya tafi sai ya tafi mata tambayoyi da dama so ka san ɗalibin ilimi in dai da akwai nuna da ilimi to ba tambaya ko za a tafi da ita amma kuma ababe da dama littafi ko za ka je karanta da mata da ababe da dama a da ya tafi mata tambayoyi da dama daga cikin tambayoyi yake cewa ya kuma mu'minin an yi an siyara da kuma ta san ba ni labarin game da sallar manzalar sarrafa ya yi aisha ta ce ألست تقرأ هذه السورة شبا أنا كرم أول سورة يا أيها المزمل كرم تبرك أيها المزمل
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا wannan ayoyi da suke ba ana karanta wannan sura fa ai a cikin akwai bayani akan kiyama da zama ba ne kuma kunti bala hayya yace tabbas ina karanta ka ya aisha ku fa inna Allah saraba kiyama da to lalle Allah ko shi sarki ya waje sawa manzon Allah ta fara shi da wannan shi yin kiyama ne a farkon al'amari ke awwal hadin kuwa a farkon wannan sura to wannan ayoyi da malaka karanta mana فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر قلوه قيام الليل وأصحابه يشيد تحبنش حول شيخنا بداية سنة قيام الليل تواجد شينا أتشتوك من الشعر من نظر سنة يقصد شينا قيام الليل حتى تتفطر قدمه حتى قضعه شكي فقه الله وانا أمر إنتنا واجد دا واجد شيخنا من نظر الله يعني تحبي ما فيه واضح حول شيخنا واجد حتى انتفخت أقدامه هر gidajen su ke tsatsagewa na tsaba tsayuwar Allah a wasu lokaci suke kumbura na wa amsaka Allahu khatimata to karshen sura wanda shi yake shafi farkon sai Allah ya rike ka sai da aka shi kana gudan nan ana yin sallah ana wani ana gana to kai kai ka san duk wanda ya tsaya ya sallaci kaso ɗaya na dare shekara guda kaso ɗaya da cikin ukun dare shekara guda ko rabin dare ko kaso biyu na rabin dare ka san wannan zai tsaya da hanyar daga farmasin ce aka ba su a kan in kuje ni in ya ce ke tsaya farmasin ce aka ba su a kan cewa da akwai hukuncin wanda ya su ne ya wuya a nan gaba ta yi ɗauka Allah ya ɗauka Allah ya shi sa duk abin da kake so ka sa ka ci riba a kan shi to za ka duk wani matsaloli da ka duk matsalar da gare ka duk wani abin da zai zo ka bin zurfin ma ubangijin ka duk wasu bukatu naka wallahi alaika da islamin da sallah Allah ya kare shi ne Aisha take wa amma aka yi wa Fatima ta karshen sura wanda yake shan hukunci sai ya yi Allah ba ta sarki ya ko da farko ba shi sama a sama ya ce Allah da farko ba inna ya ashar sana shekara kwana wani wata goma sha shekara da suka ثم أنزل الله التقسيم فلم باين شكرا ولا لتبقوا فرقا فورا في أن لا تبقوا آية أشوار في شان وهدف في القيامة فأنزل الله التقسيم في أن لا تبقوا فالرمضان في آخر سورة أشهر سورة فصار قيام الليل تطوعا باين هكا في صلى تقيام الليل فكتن شيء تطوعا بعد صلى باين أن واجب تصلوا كده salloli guda da ya suka zamto shi ne wani ta kuma kiyama ne sai ta zamto ta sauwa shi ce kiyama ne ta zamto ta sauwa bayan haka to bayan haka sai malamai suka yi sabani bayan an sha da hukunci shin kiyama ne da zama da manzon Allah ta sama wajiba ce ko mustahabba ce wasu malamai suka ce la mustahabba ce shi ma kawai da sauran al'umma wasu malamai ce la shi a gare shi wajiba ce al-muhim dai ƙarin bayani زيرو آية تشير كما تقولون نعم كما قال الله سبحانه قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ابن عباس عبد الله بن عباس أقول له نفس الكتب في المغنى لأخر رويته دل عائشة رضي الله عنها أما شيء قال هيك سوى جمد حق من ذن الله قيام الليل يتبرك لما واجبين جمد كل صورة الأمة واجب شيء يتبقى shi ne sha Allah har ma da ne ko a karatu da ba kuma ne da Allah kallon muku wa wani kusur da kallon ya Allah ma da sun ke ce wa rashi ne Qur'an ka ci kuma an yi karanta Qur'ani karantawa ni tsatsi karantawa sai yadda kana fahimtar ma'anar shi ka ce in ka harafin shi shi ne qira'a qira'a tafsir qira'a da kana iya fassarawa inda da ko ne gauga fasara kana karantawa yana fasara inda da ko ne gauga tsinke kana karanta yana tsira haka sai mun kira a shi ba kira a wata dan dagaji kira a yanda ka san yani injin ka ko marka ne kira a da babu ta dan bai ba ta ba ta shi na Allah ko sai ce warattil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani karantawa da tafiyar karantawa shi ne karantawa da ake fahimtar mallaka ake iya fassarawa ake iya irga harfuka haka ma yake cewa qira'an manzon da sun ta kasance harafi harafi harafi harafi yana ne cewa za mu ka hadisai da ibnu kafir ya kawo akan irin qira'an manzon da kuma na Aisha da na Ahmadu da na Anas bin Malik da sauran sahabbai ورتل القرآن ترتيلا عشان haka malaman tajwidi sun kasa qira'a ila sun kasa qira'a ila qira'a ta fadi ita ce qira'a ta tartib ita aka yi ce kai a waje ibada wanda Allah ya kusa ce wa ni ta qira'a ta tartib wanda ko kuma qira'a ta tahqiq wanda take haqqaqa madrin kalmomi da tajwidi qira'a ta shi ta ce qira'a ta tajwid wanda ka kake sai ba ta da gaggawa sai kuma ba kayan ba bi ne shi kira'a ta uku ita ce alhada kira'a ne an gauga gauga ta zama ma kana kiyaye da ka'idodi na dalili kina wannan zai zama ma a kowane lokaci bakka mata da ka'idodin dalili daga kayan kira'a kan ta daga ƙa'idoji na tajwidi da dokokin da aka sa yadda ake karanta alƙur'ani wanda malaman kira'a suka sa malaman tajwidi suka sa to kayi mun kayi wannan dole kira'a ce ta kasance kamar yadda manzon Allah yake karantawa wa wasu malamai ne za su baka salon yadda ake karanta alƙur'ani ne yadda manzon Allah yake koya malaman tajwidi malaman kira'a wanda irin tajwidi wani bangare da yake yin qira'at aka tulo shi aka hada shi da tajwidi to shi ya koya misalin qira'ata at-tartib shine manzon da ba da misali kawai misalin qira'ata al-kufr irin wannan qira'a qira'a ce ta tajwidi ta tartibi ta tahqiqi shine manzon ke sa qira'a ta tartibi ko kuma sana'a ta tahqiqi wanda take dukkan shi ne sana'a ce take da kuma hanyar da sarrafi kana yi kana fahimta abin da kake wani ka iya fassarawa kana ba kowane harafi haƙƙi na sifofi na maharafin shi na masa na komai kana ba da haƙƙi cikakke kamar idan ka bar kira ta kare ku ta da duk wanda anan ka samu gaba da kuma da ce maka alhamdulillah ga Sheikh Ahmad Suleiman babban ɗaya daga cikin manyan ƙara'ai na ƙasar Najeriya na ƙasar Hausa kai da da akwai masu ƙwada sai kuma kira'a ta biyu kira'a ta ta biyu matsakaici kai ba ka yi ba ba kai kuma ba ka yi ba nawa haka haka tsaka tsaki kamar kira'a ta su da yake da suna Sheikh Aliyu da kuma kira'a ta wannan Hudaiti da makamantan ba wala kiran haka take kuma da kake ita ma dai da akwai kuma amina ka iya fassarawa eh ta dai waccan ta ba mu gaukar roba kuma tare da kana kiyaye dokokin da biyu a kowace rana kira ba ta biyu shine alhab gaugawa gaugawa amma da kiyaye dokokin da biyu kana intizar da dokokin da biyu kamar kira ta da shirin mahir mu'afi da makamantar haka kowace kana ne amma a ibada a sallah in kana so kai koyi da manzon Allah kira aka tarki kira aka tahsu da jaki ka samu ƙarin lada to ina ran da cewa ne mai wada sai fakka ga da nawa sai ka ce a makka rike sallah sai ka ce a ina ne wannan shi Allah mu kasance ya tsamani warattil qur'ana tartila ka karanta alkur'ani karantawa tartilan masdar ne bi ta'ti ka karanta alkur'ani karantawa da tsabbi ni karantawa qira'a da tsabba mai bawa ko da Allah ya rubu wani ko shi ya magana sai mu karanta wasu hadisai da ibnu kafir ya kawo wasu da bangare daga cikin hadisan da ibnu kafir ya kawo game da qira'a manzon sallallahu alaihi Aisha radiyallahu anha an tambaye ta yaya kira'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Aisha take cewa manzon Allah kuma kana ya karanta sura wa yurattiluha bi manzon Allah take yana karanta sura ya karanta ta hatta ta kuna afwala min afwaliha ya kasance yana karanta sura har sura ta kasance ta yi wadda ta yi yawa a kira'a yani inda zai karanta suratul ahzab sai ta yi suratul baqara yawan karatun wani haka kira an manzon Allah a wata ruwaya take manzon Allah ya kasance yana karanta qira'a karantawa bayyayin sarjin alqur'ani kawai da kuke da kawba an kuma malik an rawi an tambaye an tambaye shi game da qira'a manzon Allah sama an kuma yake cewa kanat majjan ya kasance yana kiyaye kowace wanda kowace guri da da na majjan yana kiyayewa thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim sai ba da misali yake hatta a basmala yana kiyaye madda ko mun karanta yace ya muddu bismillahir rahmanir rahim ha kuma wa ya muddu ar-rahman wa ya muddu ar-rahim kinan ko har a basmala makura wajen kiyaye hada kinan wannan kada ka fassara madda da mustalah na malaman tajwidi dan ka ka kasa fahimta hadisi nan sai kuma hadisi na Abdullahi bin Amr من ذلك الذي يقال لسائب لقارئ القرآن وهم لسائب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها mai kiyaye wannan kira'a ta tafi ran tashar kiyama a yanzu da za ka karanta daidai gwagwadon inda ka tsaya wajen karantawa daidai gwagwadon matsayin ka amma da kiyaye kira'a ta tafi a irin kira'a mazala to Allah ya taimaka sai mu ga masallaci a sa jara yan baya sabon limamai su yi kira'a kira'a ta tafi kira'a ta nutsuwa kira'a da ake fassara ko kuma ba su bar su ba na'am ha kuma da hadisai da dama sun zo akan cewa kuma ana so a bayyana qira'a ta al-ayyana al-qur'ani da sauti mai kyau mai daɗi manzon Allah yake cewa bayyana al-qur'ana bi aswati ta kunna kafiya kawo wannan hadisi kenan amma manzon Allah yake ku ku bayyana al-qur'ani da sauti mai kyau mai daɗi annin ji wannan wasu bangare ne daga cikin hadisan da al-allama ibn kafir ya kawo akan qira'a kamar da Allah ya sanar da akwai hadisai da ma shukran da Allah ta da tafiyar dai dan shi da Allah ma ta ce ce warattu alqur'ana tafsira ka karanta alqur'ani karanta wa qira'a bi tsaffa kuma magana ta ka kasance haka qira'a take kawai da bayani ya riga ya gabata bayya ta ku ya harafuka wajen karantawa bayya barin wasu wata madda bai yi ta ba kuma yana karantawa kai ta iya karanta da kai ka iya da yake suna kai ka iya inda harafin suka kamar da malamai suka bayyana sai Allah ya kun sarki ce inna sanulki sanulki alayka qawlan saqiya lalle tabbas za mu sako maka magana mai lauyi alqur'ani inna lalle mu sanulki alayka qawlan saqiya za mu sako maka magana mai lauyi malamai suke cewa dukkan alqur'ani imma fi tanzili وإما في التكليف وإما في العبرة لون القرآن إما في التنزيل كو أنا من دشي وجن صفكو القرآن تفض وجن صفكو القرآن وذلك صفر يقتل شينا شم وحلا يلا دلم إلا da cikin sabai ce wani lokaci kawata tana kasan kawon manzo Allah ta sanar da ana mishi wayi sai na jiyan da ka san tsora mun dutse yana ana daddage mun ka Aisha take cewa manzo Allah wani lokaci ana mishi wahayi da aka sani amma kuma yake yin zuwa kinin kaga alqur'ani kaulan saqila kuma malaika jibril ne kace yake kawo wannan wani saboda ya wani malaika kare Allah bai yarda wani malaika rubuta shi da alqur'ani sai malaika jibril kace yi wayan alqur'ani gaba ki dai sannan kuma zo yana zo mishi wahayi kawai ana jin haka akan dutse kaso ta kalan da akan dutse kenan kaga lalle wajen safko da shi da akwai nauyi sanin ke a wajen kaunar tafiya usman ya kace a tikalu fi takrif nauyi wajen umarni da halaka nauyi wajen abin da aka tira sawa bawa yayi an umarce ka ikaza ikaza barkaza barkaza wannan nauyi gare ku sai ka yi hakuri ha wasu ma da kace la astikalu fi azama yawan da ake yi shine wajen girman alkur'ani wajen daraja alkur'ani shi yasa daga cikin sunayen alkur'ani alkur'an al-majid mai daraja ana ce mishi kuma alkur'an al-azim al-azim mai girma idan duka ma'anoni suna dauka a wannan aya tana dauka to inna sabunti alayka qawlan safila sai Allah ya sarki ce inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila Allah ya sarki ce inna nashi'at al-layl lokacin dare na shi aka zai lokacin dare bayan ka kwanta barci ka tashi shine nasha'a nasha'a daga nasha'a shine tashi ka kwanta barci ne ka tashi a lokacin dare to ne ma aka yi islafin nasha'a zai shine lokacin dare sa'atul layli wa awqati dan ne tabbas lokacin dare hiya ashaddu wat'an ta yi nauyi ga musalla ta shi sallallahu alaihi wasallam amma kai a kuma sai ka wannan fassara ɗaya in an karanta da qira'a da take yi ashaddu wat'an ta nauyi kinan ashaddu wat'an kinan aka ce hada shadidu wat'i nauyi gare shi kinan ashaddu wat'an ya yi nauyi ga wani mutum ya tashi ya sallah a kake bari bayan ka yi barci ka tashi ka yi sallah lillahi wani bayya ganin ka dan Allah ka tashi kai to wallahi la yau wannan akira da take shi a shaddu wafa da akwai kira da malaman kira suka karanta ta da hiya ashaddu wisa'an ko kuma hiya ashaddu wasa'an wisa'an ko wasa'an hiya ashaddu muwafaqatan lil qalb muwafaqatil qalbi lis sam'i wal lisan lallai tashi ake sani a yi sallah shi ya fi tsananin shi ya fi tabbacin zuciyarka ta yi daidai da abin da kunnen ka yake zuciyarka ta yi daidai da abin da harshen ka yake wani amma kuma ita kira a wannan ba ita ta fi shahara ba amma fassara ta kuma ita ta yi shahara ikon Allah fassara ka ita ta yi shahara kenan hiya ashaddu wad'an shine ashaddu fiqalan ala nafsi yin sallah tashi da daddare kai sallah ya ji nauyi akan dare akan mutum in ka ga mutum yana tashi da daddare yana sallah to lallai tabbas wani mutum da akwai karfi iman qira'a hiya ashaddu wisa'an ko wasa'an shine lallai tabbas yin tashi da daddare a yi sallah ta dare ita ta daidai da zuciya ta dinga har da ce abin da kunne yake ji zuciya da dinga rike abin da baki so hatta da duk wani karatu in kana so kai a wannan lokacin lokaci ne na fahimta na ganewa karatun alkur'ani kan gaba da sauran karatuttuka masu amfani a wannan lokacin tsakiyar daren da ranar kai ya yi daidai zuciyarka a farrabe take alƙa take duk abin da kunnanka ya ji ta harke duk abin da bakinka ya mutu ta harke haka shi yasa tashi da daddar da yin sallah da yin karatuttuka ba kama a kwanan da shi kenan inda na sha'ata zai lallai tabbas tashi da daddare a cikin lokutan dare domin yin sallah da ibada iya a shaddu wannan lallai tabbas wannan ya yi tsanani a kan mutum a kan rai amma in mutum ya tashi alama ce na ƙarfin imani ko kuma iya a shaddu sa'a ita ta yi tabbacin zuciya ta rike abin da kunne yake ji da kuma abin da harshe yake wa aqwa qila kuma hannu bakin mutum da magana da za ka hudu da kira'a da za ka yi shi yake tabbata saboda kake dan an ka kwanta barci ka tashi babu hayaniya babu surutu kuma wanda yana daukar kake dare ko ma yare ne in dai ka kwanta barci ka tashi inda za ka kwanta karfe 9 ka tashi 12 kake dare ta a gare ka a yadda za ka yi ne ko kuma da za ka kwanta ƙarfe goma ka tashi ƙarfe ɗaya ko kuma ka kwanta ƙarfe goma ka tashi ƙarfe biyu duka za shi ne Allah ce maka wa aqwa mutila kuma ishi ya fi tabbata wajen qira'a da karanta alqur'ani a cikin dare inda laka fi nahari sabhan tawila lalle a wuni kana da sabhan tawila kana da lokaci mai yawa na fara'a na ayyukanka na kai kawo wajen neman kuɗi na kai kawo wajen al'amurka na bukatunka da yau da gobe kana da lokaci mai yawa to shi dare ka bar shi domin ibadarka ka bar shi domin munajati da kai da Allah ka bar shi domin ibadarka domin munajati da kai da Allah ba ku تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نعم كما قالت آية قرار الإساء فإذا فرغت فإذا فرغت فانصب نعم الله مؤكد تركي يكي بار الأبار المؤمنين أنظر الجسوس هنا نيسان تمكنش suna yin sallah suna roƙon Allah kuma in waye in aka waye gari kuma suna yin sadaka suna yin ayyuka na alkhairi sannan kuma zo Allah ya ce a cikin suratul shara fa idza faranta idan ka gama da al'amuran ka na duniya a wuni fansab to da daddare ka tabbata domin ibada to shine inna laka fil nahari lalle kai bawa kana da a wuni sabahan fawila kai kawo ne yawa sabahan asalin shi daga ubaha ce asalin sabahan a dai mana hakuri asalin sabahan daga sibaha ce ne sibaha ka dinga kai kawo iyo a saman ruwa to ne aka mutunta mutumin da yake kai kawo wajen neman bukatun shi yau da gobe na rana da wuri ka wannan yin mutuwa ne da iyo a cikin ruwa inda laka sunna hari sabon bayyana lalle wuni ya ishe ka duk bukatun ka na rayuwa kai don shin ka kiyaye abin da yake wajibi na salloli amma dare ka bar shi domin ka huta ka tashi kuma zo kai na da shi kai da wani Allah shi ya Allah wa shi sarki ce wa zkuru isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka ambaci sunan ubangijinka kai ta ambata sunan ubangijinka kai ta yin azkar yani a daren in ka gari da tsayuwa ka gari da sallah to baban da ka ita yin ambatan Allah a wurin kai kawon da kake ba ba bari ibada ba za ka yi ita yawan yin ambatan Allah kana mu'amala kana al'amuran ka ita yawan yin azkar ambatan Allah wasu kuma rabbika wasu malamin suke wannan ayar wasu kuma rabbika dalili ne akan shari'ar da yin basmala kada ka manta in za ka fara da yake wasu na kiyamun lalle a sura ta fatiha ka fara basmala a farkon kowace sura ka sa basmala amma dai abin da ya kan da shi ne wani kurusma rabbika ka yi ambatan Allah ka ambaci sunan ubangijinka da dukkanin nau'ika na ambatan Allah a kaɗin da aka shar'anta maka maganan noyi masu daɗi a karatun alƙawari da alƙaf ka dinga yi a wuni da dare a kowane lokaci ita kiyama ne ta shahi dare ko shi kuma ambatan Allah a kowane lokaci ne dare da wuni wa tabbatar ilayhi tamthila ka futa da dukkanin da yake da suna shigulgullanka na duniya in dare yayi ka tabbata da mu ibada da zuciya kai at-tabattul menene at-tabattul shine al-intifa'u lil ibada ka hudda ka huta da dukkanin wasu shigulgulla ka tabbata ka kai zuwa ga wata Allah wa tafakkal ilayhi tabtila ka yanke da dukkanin shagulgullanka ka tabbata domin ibadar ubangijinka Allah madaukakin sarki التمثيل شيء يمشي ده دو الشغل قلنا كتبت دومين بعد الله ما يشكرك الله ما يشكرك شكا وتسوة زمر وعنيه إلى ربكم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا كوكوما إزوا وأبنجدكم كما يكوي إزوا بعيش كتبت العبادة إلى شكو بصر أتولى على الحديث فنقوم هذا da akwai hadisi yazo an yi hani akan attabattu to kan mutum ce to ga nan kuma an ce wa tabbatar ilayhi tafsira kuma ga hadisi na rasul sallallahu alaihi wasallam shi wannan tabbatar din da manzo sallallahu alaihi wasallam akan shi shine at-tabattur din da malamai suke yin bayani akan shi a radina nikahi aure shine at-tabattur kace ni banna aure kawai karatu ibada da yake shine aka ka dauna gwagwaro kace kawai karatu zan yi ta shafa kawai ibada da yake yi shine aka hana at-tabattul din da aka hana shine tarkun nikah wal inqita'i ila ibada ka bar aure ka ce ba kai aure ka tabbata kawai ibada za ka yi manzo da yana saboda suna yin tazo ma wata ran kana ibada in dai da lafiya dawa za ka zo ka samu a samu matsala ka ga mutum ya ya karkace ya daina yin ayyuka na sha Allah ce da wasu ne tabbatar da aka hana a hadisi amma التبتل من إبادة تثبت أك إبادة أن شرع الدابة أما ولا تنسى نصيبك من الدنيا كذا كمان سير بنك الدنيا كتير آآ آه آه ني بنا كاتوانتي بنا جوا كو إلى إبادة بنتي سما بسا روان جنا يا بسا روان سيفا كوديرا آه آه دولة تتاشك نيما كما كيف إبادة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتبتل إليه تبتلا كينك لبشكل لكنك كتبتا إذوا زبطا الله تبتلا منك وتبتا زبطا الله من كتبتك سألهم أكيد تبتك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو تتقي وكلا شيء الله أبنجي شيء رب المشرق أبنجي مهود الرانا والمغرب لكم أبنجي مهاد الرانا ما لم تكتب مشرق باتي بني با مغرب باتي بني با da akwai al-masharik rabbul masharik wal magharib wanda ba a ta'ala ubangijin mahujar rana kuma hannu ga ubangijin mahaɗar rana kenan Allah ko tabbaci ubangiji ne na mahudar rana da mahaɗar rana ubangiji ne dukkanin duniya to dan haka ka san da cewa la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi kai ka tabbata da bauta mishi da ikhlasi da tauhidi fattakhudhu wakila ka rike shi wakili majibincin lamarinka ka rike Allah wakilin majibincin lamarinka kenan nan ka ga umarni biyu ne akai an gaya ma cewa Allah maɗaukin sarki rabbul masharik wal magharib ko sai aka ce ma to la ilaha illa ka bauta mishi da tauhidi a bisa kan wannan kalmar ta la ilaha illallah da tauhidi da aqida kikkiawa ha sannan kuma hallo kada ka tsaya akan bauta ka dogara da ita dole sai ka dogara da Allah fattakhidhu wakila karke shi majibin lamari kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka إياك نعبد وإياك نستعين kuma kamar yadda Allah ya ce fa'budu wa tawakkal ala فاعبده وتوكل على yawa الله kaga nan lallai tabbas Allah kai kaɗai muke bautawa kaga la ilaha illallah kaga ko wa iyyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka kaga wa tawakkal wa fattaqihu wa iyyaka rike shi muje ɗauki lamarin ha kuma lo fa abudu fa abudu wa tawakkal fa abudu wa tawakkal ala Allah ka bautawa Allah kuma ka dogara a gare shi kin kaga wannan yake nuna maka cewa lallai hanya ta tsira bautar Allah ita ce al'akhudu bil asbab ka bauta ma Allah ka riki sababi ka bauta wa Allah kace kace baka bauta Allah kuma kana neman gafara Allah kana aiki a sha kana neman gafara Allah sannan kuma zo kada ka dogara a ubani da kai in kai shi amma in kai Allah ka ce a mu mu mun zama yan kusa kusa a'a ka dogara da Allah kai ta roƙon Allah ya amsa maka roƙon Allah Allah ya kare ka kada kai abin da zai bata maka ayyuka insha Allah nan gurin za mu tafi a dan hakuri mun dan ja karatu ko a dan hakuri insha Allah Eh, saboda muna gauga sai a samu dai eh, wani Allah a cikin an kwanakin da masu zuwa da yi da sa insha Allah in mu da kafin mu kai da karatu insha Allah abin da muka samu dai Allah ta shi mu zama ka ga mu abin da muka yi ko Allah ya farka mana na
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamin tambaya na farko ke cewa mala muna jin daɗi sosai akan wannan kokarin da kuke yi shukran jazakumullah
akan raya wannan waje da karatu suka. Malam mutum da yake shakka akan sujada biyu yayi guda sai yake tunanin shin ya zai yi
ko biyu na mutum yana shakka ya yi sujjada sai yake shakka shi biyu ko guda ɗaya A'a, biyu ko guda ɗaya kenan a nan gurin zai gina a kan ya kanyi abin da yake shi ne tabbata shi ne ya ta sama ya kore ta ya tabbata ɗaya ne, sai ya dawo ya cika ta in ya cika ta kenan kaga ya samu ƙari ko sai ya yi sujud ba'da salat inda ƙarin ne waba wasu mutum na ganin in dai da akwai shakka kana iya yin tabar islam ko qabla salam waba wannan shi ne insha Allah sai mu tambaya da yake cewa malam ma'aikatan gwamnati da yake ɗauka albashi duk wata zai fita ga sadaka na idan zakatu a yani ashabul rawati ake ce masa wanda malamai ne yau suka yi shi a kansa malamai su na da ba su yi ba bayani akan sa saboda da ba mutane ba akan albashi ba suke dogara to amma a yau mutane akan albashi suke dogara zakat ashab rawati al'ummar al-mawdu'in ma'aikata shin da akwai zakka akan su ko babu zakka magana ce ta yi karin dalili da akwai zakka akan shi ne suka ce ma'aikaci bayya rasa hali ko ya kasance yana da kuɗi a kwantin shi na ajiya an adana su domin wata ɗan matsala da ta faru kuma wannan kuɗin na kwantin nashi sun kai ne sabon zakka Wala. sannan kuma wanda yana ɗaukar kuɗi wanda kuɗin ya wuce bukatun shi da yau da gobe na na da bukatar ta wanda yake ɗaukar bukatar da wanda ma'aikata da dama ɗari biyar da akwai da yawa dama manya wanda su ɗaukar ɗari biyar an miliyan ɗaya To, yanzu kai kana ɗaukar miliyan ɗaya duk wata shi kuma wannan ɗan kasuwar miliyan biyar ke jarin shi an wajibta musu zakka kai ba wani ta maka zakka kana ta fanta mawa da akwai adalci shi yasa malamin ta ce shi ma ya yi cancanta a wani zamu shi ne malamin ta ce kuɗin shi wancan na kwarta ɗin da bayyana taɓa su in shekara ta zo zai hudda masu zakka sannan kuɗin da yake ɗauka na albashin shi ko ya yi lissani ya haɗa su da wancan in shekara ta zo ya hudda masu zakka tare ko kuma bayan ya hudda buƙatun shi na na tilas in ya amso albashin shi misali ana bashi albashin shi mana miliyan ɗaya ce misali bukatun shi da sai jika da rubu yake kenan jika ɗari biyar ɗin nan ta sama wadda ba bata cikin bukatun shi shi ita zakka ta hau sai ya amfani da wancan lissafi ko kuma in ya ɗauki albashin shi lokacin da ya ɗauka ka hanyar shiga fanta ma shi bai cin ya huta da tsayin shi da tilai sun rayuwa a jika ɗari da yanzu sama kai tsaye yana ɗaukan zakka sai ya yi lissafi ya huta kuɗin zakka a ciki sai ya bada in ya so in shekara ta yi shi wancan na kwanci ɗin nashi shi kaɗai zai huta da shi wannan hanyar to in kuma bai da kuɗi a kwanci ko kuma asalin ma bai da da yake da suna yana da kuɗi a kan jere bai kai ba misali ko kuma yana bai da kuɗi na akwai ɗin in bai da kuɗi akwai kenan ka zaka kama ta hannu amma in yana da kuɗi akwai sai dai bai kai misali ba amma in yayi lissafi da albashin da ake bashi na yau da gobe albashin da ake bashi na yau da gobe bukatun shi in ya huta shi da tilas saman da zai je ya tafa taka da su ya ta sayan kayan ƙarƙar wanda bai da amfani ha ya yi ta sayan ababen da baya cikin bukatar da da rayuwa to wannan na saman nan sai ya yi littafin na shekara guda wata goma sha biyu in ya hada da kuɗin nashi na kwanci wanda bai kai ba lissafin zakka in ya ba da lissafin shi ma ya wuce masa saboda in ana barin ma'aikata ba sa ba da zakka matsala ce shi yasa yau an bariki rishin wannan bayanin an bariki a tunanin shi in ana ba da zakka haka bariki da kai yani an kasuwa su ban wani kuma ya tsamma ka buɗe irin wannan mawdu'in ka dinga bayani akan dan bariki zakka ta wanda ya ce ka ai muna da wani muna fata shi kuma matsalar a albashin da yake samu sai ka ga bukatun shi bayan wuce rabin albashin shi musamman ba muna magana ba akan bayan Allah ma'aikata na kasa kasa ma'aikatan dai daga wanda daga nishaɗari ne take sama daga nishaɗari ne abin da ya sama kaga wannan in babu zakka cikin sai ta ba ga yanzu manyan shugabanni manyan ma'aikata wanda suna da kuɗaɗe ya yi wajen miliyar guda da manyan ma'aikata ba sa bada zakka saboda ba su saba ba da wannan zargi amma shi ɗan kasuwa zama Allah shi yana da gare shi ɗan kaɗan tun misali zakka misalin zakka yana miliyan ɗaya da rabi ya ya saba ya kan yanzu a bada zakka har ya kai misali ya kai miliyan biyar har ya kai gurare amma yana kiyayewa da bada zakka in ya kuɗi ya kaje yana kiyayewa ko da da akwai kuskure amma yana bada to shi wannan sun yana kasa kasa ba a ce mishi ba da baka ya ganin da ka ba da ta yi shi shi yasa ɗan suna girma suka yawa gawo da sun ɗan siyasa gawo da sun ma'aikata ga manyan manyan kasuwanci suna yi ga manyan manyan kamfuna suna da ga harkar kasuwanci suna yi ga kuɗaɗe sun samu na ƙasa ma to babu maganar ba da baka yau ka taɓa ji ɗan sai daga cikin manyan ma'aikata ko manyan 'yan kasuwa ko shugabannin da suka taɓa yin mulki ko manya-manyan ma'aikata da suka zama suna ba da zakka ba ma kama ba soja amma mun kama suna a iya ganewa ta taɓa yin sa ba da zakka sun mallaki rabin niyame sun mallaki rabin da magana rabin garuruka amma ba sa ba da zakka sun yi da 'yan kasuwa sun ce ba ma 'yan kasuwa jari amma ba sa ba da zakka to Allah ya wanda yake son ƙarin bayani yana iya koma littafi na fiqh zakka wanda na professor Yusuf Al-Qardawi wanda malaman da suke bangaren finance islamic al-iqtisad al-islami wanda suke yi bangaren economy islami suka ce ba a taɓa yin ba rubutu a wannan zamanin wanda ya kai wannan littafin duk rubutun da za a yi sai dai ya ciro da wannan littafin ya haɗa matsalolin zakka da da da ne yanzu ya tattauna a kai Allah sai baka lafiya na'am
wala sai mu tambaya ke cewa malam mutum ne da ya iya azumi kuma an ce zai ciyar to ya zai ciyar wanda ba ya iya azumi zai ciyar ya ji an ce ana ba da mudu ne ko mudu yana sai karin bayani in ya tabbata yana daga cikin wanda aka ba su rangon ciyarwa kamar mutumin da bai da lafiya lafiyar da ba a warkewa misali ne ne diabetes ne ƙarni wata ba a warkewa kuma an hana shi yin azumi ba a tunanin wani sarki yana ba da bazu da makamantan shi ko kuma tsoho wanda bai ya iya azu ko makamantan su waɗannan za su bar azu za su ciyar mama za su jira yi bara ma wasu da ba a tunanin warkewa da mara lafiya shi tsoho rashin maganin tsoha ba mutuwa da ko za a yi ciyar ne kai tsaye kowane wuni mudu ɗaya zai bada wannan mai yake san mudu ɗaya zai bada kenan sa'i a kasa shi gida hudu sa'i ɗaya yana ɗaukar mudu hudu to kowane wuni mudu ɗaya ne zai bada ya ga damar ya bada abinci bushashe a tsaba shi ya ga damar ya bada abinci da yake waba kenan kowane wuni zai bada mudu ɗaya mudu ɗaya yana kusa da rabin kilo kenan in ka bada maka guda ta isa maka guda in ka bada ta isa waba sai in ku da indomi za ka bada sai ka yi lissafin yadda za ka kai rabin kilo waba kuma kana da damar ka dinga dafa abinci duk kullum wurin wannan ka cika wa almajiri roba shi ya ci ya koshi ya dam ka sarki shi sannan kana da damar in azumin ya ƙare ka dafa abinci mutane talatin cikin su zo su ci su koshi dan nan shi ma ya yi ko kuma kana da damar ka lissafa abincin a lokaci ɗaya domin makamai ƙawa na makwabcinka rabin kilo rabin kilo maka haka yi misali inda maka za ka bada ko da shinkafa za ka bada rabin kilo rabin kilo daidai gwargwadon azumin da ka bada wannan duk da a rabin kilo yana ɗan ɗagawa kaɗan saboda sa'i ɗaya akan tahqiqi yana yin kilo biyu da shi ne wasa ɗin takbiri da aka wasa da kidan kaga in aka raba kilo biyu da rabi rabin kilo ne da ɗan wani abu shi yasa an za ka bada ɗan ƙara sama amma in ba ka shiga da yin kana iya bada maka ita rabin kilo sama da tsadarsa Allah shi ne
a sai wani mai tambaya ke cewa malam shin malam muna tambaya ne akan wasu da suke cewa wai mamata suna dawowa duk ranar alhamis wannan aqida ce wanda ba an Allah biya min subha babu tabbaci khurafat ne shirme ne da tatsuniyoyi da rashin tabbaci babu wani abin da ya tabbata kan haka mamace yana dawa da ranar alhamishi dan tsubu ne suka yi dabara suka hudu wannan aqida saboda in ya dawo in ka ga hotel wani ce ga maganin shashato sai mu shashata maka shi a yi maka rubutun sha a yi maka a baka layoyi a baka wasu turaruka sai a shashata maka shi baka da nika da shi alhamdulillah Allah ke
shi wannan mai tambaya na ƙarshe ke cewa assalamu alaikum malam fata an sharuwa lafiya malam shin mutum ne yasa mutum ne yasa ya saka jallabiya daga cikin kuma sai yasa gajeren wando shi idan ya sallah a haka babu laifi ba mu shi ne sallah a haka amma dai an yi so mutum ya shigo masallaci da cikar kamala da sassafe ba ba amma a gidan shi ne kaga ta sauki kenan sallah da jallabiya da gajeren wando da shi ba laifi ba ba amma dai ka sa jallabiya da ka ɗiba wando shi ne mafarko amma dai duk da haka mutum ya yi kokari ya shigo masallaci ya zo masallaci da cikar kamala Allah ya maka Allah ta tsare abinda muka sani ne Allah ta yi mu zama ta abinda muka da kuskure Allah ya zama a dan ya hakuri wajen ƙara lokaci da muka yi